da ya damu ranar laraba yau wanda yau sha takwas ga watan rabiu al'awwal hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin wannan darasi da za mu yi a yau shine na sha hudu ko na sha biyu shine darasinmu na goma sha biyu a cikin littafinmu na shafiya in ba kuma ta ba rana ya ce na faɗa mana cewa a baitutuka da za mu yi kafin isti'aza mun yi ƙaddara baiti 24 ne to za ka samu nasiha ce wa'azi ne irshadi ne shi yasa na ce kawai yau sai mu yi kamar baiti 12 Allah kai mu rana ita muka 12 to shikenan mun gama kuma abu ne gaskiya muhimmi yace wa nadaitu allahumma ya khayra sami'in a idni min at-tasmi'i qawlan wa mif'ala idan kuka duba can wajen karatu mun rana yace yace wa alfafuha zadat bi nashri fawaidin falaffat haya'an wajhaha an tufaddala me ya nuna me ya nuna waƙan nan ko waƙen nan nasa ai waƙa daban waƙe daban ko yawa waƙa daban waƙe daban waƙa shine ash'ir waƙe shine annazam yawa to saboda haka kaman ya koda ta kaman ya kamba mata to kullun al'adan magabata kaskan da kai a wajen Allah subhanahu wataala da kokarin tsarkake aiki sai ce wa nadaitu Allahumma nan dole zaka ce wa nadaitu Allahumma hamzatul wasl ce amma dole sai kai kafa'inta in ba haka ba wazanin sai kare in ka ce wa nadaitu Allahumma sai baitin ya kare dole ka ce wa nadaitu Allahumma ya khaira sami'in a idni من التسميع قولا ومفعلا shi rahimahullahu ta'ala sai ya ga yanzu waccan maganar da yayi wato kaman akwai wani abu na sum'a kaman wani nau'i na riya rahmatullahi ta'ala alai rahmatan wasi'a to sai yake cewa na dai to Allahumma na roki Allah mun sha faɗa kalma ta Allahumma asalinta ya Allahu shi yasa suke ta ba a hada mimun da yawon sai dai suna cewa sai dai fi halashin galugawiyun idan fi halatin abin nan shi'ir ya juzu da jam'u bai na huma yallahumma yallahumma wa illa hakanan nafaran la ya juzu da jam'u bai na wal mu'awwad alai komin ba a haɗa abin da aka musanya da ita musayar ba za ka haɗa ya'un da abin nan bai kenan asalinsa ya Allahu sai aka mai da maimakon ya sai aka ambaci miman sai ya ce wa na daitu Allahumma na roƙi Allah sai ya sake maimaita ya ce ya khaira sami'in ya kai mafificin mai amsa addu'a wannan sami ba wai as-sama'ul mujarrad ba al-mujib mun ambata a tafsiri mun ranar asabar sami Allahu liman hamida ma'ana ajaba Allahu man da'ahu saboda ka ya khaira mujibin ya ci ni kita ya khaira sami'in sai ya ce a ilmi min tasmi ka kare ni ka tsare ni daga jiyarwa qaulan wa mif'ala wannan qaulan wa mif'ala in kaga dama zaka iya cewa mansubun alal hal kenan da yace a izni hal ne na wannan ya'ul da ya'ul da ta mutakallim kenan ƙa'ilan wa fa'ilan ko in mun ce hal ne to in kaga dama za ka iya cewa da ƙaunar da mifa alashi kuma badal ne sai zama badal da ishtimali kenan a izini kenan a iz ƙauli wa fi'ili sai zama badal ishtimal duk wanda ka faɗa dai ma'ana ta fito to saboda kai ke cewa ai izini ka tsare ni mina tasmi'i daga jirawa qaulan wa mif'ala fada ce ko aiki ma'ana Allah ka tsare ni daga riya da kuma sum'a sai ke cewa ilayka yadi minkal ayadi tamudduha wannan ilayka yadi zaka yi matsal iradi kala biyu ko dai yadi ya zamo mansubun li fi'lin muqaddar ma'ana madattu yadi ilayka madattu yadi ilayka wato na mika hannuna zuwa gare ka in kaga dama zaka iya cewa mubtada ne wanda aka shafi khabar ɗinsa yadi mamdudatun ilayka duk wanda ka faɗa yayi saboda haka hannuna ya Allah abin miƙawa ne gare ka sai sai minkal ayadi al ayadi jamu aid wal ayadi hiya ni'am minkal ayadi ni'imomin gabaki daya Allah da gare ka suke tamudduha wanda kana miƙa su to tsiha man tasha min ibadik kana bada ga wanda ka so a cikin bayinka sai yace ajirni ka kare ni fala ajari bi jawri wato yana daga cikin saboda kware wasu a wajen harshe ka buga kalmomi wanda zaka kaman rubutu iri ɗaya da kowace da ma'anarsa kaga ilayka yadi minkal ayadi ko ne daban sai sai ajirni fala ajari bi jawri ajar ajirni Allah ka tsare ni fala ajari bi jawri yanda ba zan tafi da zalunci ba fa aqsala ya zama na faɗi magana wacce take wato ainihin ba ta kirki ba magana shi ne suka ce almantiqul fasid wato mutum ya faɗi magana ɓatacciya wato ka tsare ni Allah kada in furta abin da ba daidai ba kamar har yana komawa zuwa ga waccan magana tasa da yake cewa wannan wake nasa ya wato tsara a taisir fa'idodi to har yanzu yana dai ganin lalle ya kamata dai isu da raki akan abubuwa kai magabata sun tafi bayan Allah to sai yake cewa amina wa amnan lil amini bi sirriha wa in atharat fa huwa al amunu tahammula amina wannan ma'ana istajib ya rabbana ko sai ita amin tana da fuskoki ko dai amin ko amin amin shine wanda yake ashhar to amin ma'ana ajib ya rabbana wa amnan ma'ana hab amnan kuma Allah ka yi baiwar aminci lil amini bi sirriha ga wanda ya zamo amintacce ga wannan wake nawa ma'ana wanda in yi ko ya ga wani kure ba zai ta kai malamin nan yayi kaza kaza a mutumin kirki wanda in ma ya ga wani abu sai dole ya san ajirin dan adam ne sai ce wa in asarat in ma wannan waken yayi tuntubi ma'ana an samu wani kuskure fa huwa al-amunu shi wancan al-aminu din fa huwa al-amunu shine babbar taguwa katuwar da kuma karfa tahammulan a wajen juriya da wato ainihin hakuri ma'ana yana so ya nuna cewa mutumin da yake ma addu'a shine yadda waccan raƙuma kakkarfa in ta dauki kaya ana salin ba za ta tuntube ko ya zama ta gajiya ta fadi ba to shine wanda in ya karanta wannan wakin ya ga wani abu zai je ya tace kai malamin ne yayi kuskure da ma kaza kaza da sauransu abu shama yana cewa malaminsa abul hassan wanda shi ne almajirin imam shatabi na kai tsaye yana cewa ba wanda zai karanta wannan wake na nasa ita face sai allah ya ɗauka shi amfanin da shi saboda ya san shi don allah ya to kuma yana ga duk abin da aka yi don allah wanda ya zubce shi to kuma allah zai taimake shi kuma yadda yake faɗa duk wato jin ɗinsu duk wanda ya zamo mai karantar da wanda za ga shan da sauran mutane daga cin abin da malamu suke faɗa mana abu hayyan mai tafsirin albahar muhit shi ma ya yi alfiyarsa a kan alkira'atu saba'a kuma kasancewarsa ƙwararren lugawi suna cewa wato kamar ta fuskar daɗi da ƙayi sai kace kamata fi shaɗibiya amma yanzu mafaƙuda ce babu isbabu dalilinta ba isbabu dalilinta shi kuma wannan kaga sai Allah ya tsare ta sa wanda Abu Hayyan ma kaga ya zo bayan sa Allah ya azurta mu da domin sa to sai ce aqulu li hurrin wal muru'atu mar'uha li ikhwatihi al mir'atu dhun nuri mikhala yace aqulu li hurrin ina faɗa gada sai suka ce can inda ya ce huwal hurru in kanal hariyu hawariyar to shi wancan alhurru inda ya faɗa to yanzu da shi yake magana sai ce a ƙulu li hurrin ina faɗa gada wanda san zuciya bai bautar ba sai ya ce wal muru'atu mubtada ne na farko mar'uha mubtada na biyu almir'atu shine khabar na mubtada na biyu da mubtada na biyu da khabar ɗinsa kuma khabar na mubtada na farko to shi da kita aqulu li hurrin ina fada gada har yanzu maqulu kauli yana gaba za mu same shi a baiti mai zuwa sai ya ce wal muru'atu shi ku mutunci mar'uha mutumin sa ma'ana mutum mai mutunci li ikhwatihi al mir'atu kamar madubi ne a wajen yan uwansa ma'ana kamar hadisin da yake cewa al mu'minu mir'atu akhihi ko mir'atu al mu'min ma'ana kaga mutum ya ga kuransa daga dan uwansa dan yi gyara sai yake ta wal wal muru'atu mar'uha li ikhwati al mir'atu dhunnuri shi wancan alhur mutum ne ma'abucin haske mai haska kama mutane sannan mikhal kuma shi mishi ne na kwalle ma'ana yadda mishi yake da amfani ga idon da bashin lafiya idan an goga kwalle na magani zai warzake to haka na mutumin kirki yake a wajen sauran bayan Allah ma'ana mai warkar da su ne ga bukatunsu to sai yake cewa akhi to wannan akhi din shine maqulul qawl da yace aqulu li hurr to saboda haka wannan alwar kuma shine akhi sai yace akhi ayyuhal mujtazu nazmi bi babihi yunada alayhi kasida suqi admina sai yace akhi yake dan uwana ayyuhal mujtazu nazmi bi babihi wanda wannan wake na yake wucewa ta kofarsa ma'ana wanda ya ji labarinta ko ya karanta ta ko ya wuce ya ji ana karanta ta ya zamo almujtazu nazmi bi babihi wanda wake na ke wucewa ta kofarsa yunada alaihi waƙan wato kamar ana ta yi bata yi ko ana ta tallata ku zo ku sai shadibiya ku zo ku yadda da ita amma kuma kafi da suki ga ta nan marashiyar kasuwa ba ta samu kasuwa ba ta samu tasgaro shira suka ce da bawan Allah ai kai ka san cewa Allah ya daukaka ta ta karbu duk wani rubutu da aka yi kira'atu saba ba wanda ya karbo irin sharibiya kakab malamai sun ce ba to gaciya in dai rubutun aka kira'atu saba to ba wanda ya karbo kamar ta to ina magana ka kasu da suki ka gani to sai suka ce abin da yake nufi da kasu da suki ma'ana da yace akhi ayyuhal mujtazu nazbi bi babihi ya kai dan uwana wanda ake wucewa da wanda wake na ke wuce ta kofa gidansa yunada alaihi ana ta yi ko a zo a saya ka ci da suki he zama ta samu rashin karbuwa a wajenka kai wanda aka wuce to tunda bata karbu ba ajmila ka kyauta ta magana kai da bakin ka kai shiru kuma kada kai ta suka tunda kai ba sai maka ba to ajmila ka kyauta ta wato ainihin magana kyauta abin da zaka faɗa sai ce wa zunna bihi khairan shi wannan mawaki da baka yadda da waƙarsa ba to kai musu ta alkhairi wa dhunna bihi khairan wa samih nasidahu wannan saƙarsa wato sai ya kwatanta waken nasa da saƙa ce wa samih nasidahu bil igza'i wal husna wa in kana halhala yace kai afuwa ga wannan saƙa tasa bil igza'i ka rutsa ido wal husna kuma ka faɗi magana mai kyau a kanta wa in kana halhala duk da mai raunin saƙa ce ba ta saƙo yadda ake so ba to duk da wannan dai matsalar tata da wannan raunin to kawai kai dai ka runtsa ido ka faɗi kyakkyawan magana eh ka kawai da kai eh eh wa samihi nasijahu wato kai afuwa ga wannan saƙa tasa eh kai afuwa ga wannan saƙa tasa biligda'i wal husna kana lala sai ce wa sallim li'id al husnayn kuma ka sallama ga ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu isabatun ko dai dacewa wa lukurajtihadun rama sauban fa amhala yace wa sallim li'id al husnayn ka sallama ga ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu nan ka iya cewa isabatin in ka sai isabatin ya zamo badal na alhusna yayi tunda kaga majaruri ne in kaga dama ka ce isabatun ya zama khabar da mutane kenan hiya isabatun to ka sallama ga dayan kyawun abubuwa guda biyu isabatun ko dai ya zama awakin nan nasa ya dace wa luqwarajtihadun dayan kuma wani kokari ne yayi ma'ana dudul makilla ne arama sauban shi ba makon ruwa ya soyayye ma'ana soyayye ambaliyar ilimi a amhala kuma sai ya fari dai ya zama an samu akasi kenan haba Allah gafarta wal Allah ji kanka da gafara ai mu yanzu wannan wato suyub ne are da gaske ba ba sau guda ɗaya suyub ne are da gaske wato shurra suke cewa kamar yana ishara zuwa ga rumuz ɗinsa saboda shi ne ya fara a duk duniya ba wanda ya riga shi ga yin wa'annan rumuzin suke nuni zuwa ga ƙari'ai to kila wani ya ga cewa ramzin nan bai ba kamar na faɗa muku wasu ɗalibai suke ta kawai wannan dan da ya wahalar da mutane me yasa bai nuna a wajen nafi'u ba kafin gun kalono wawun gun warshu eh da an gani to saboda haka dole ka sallama a nan kamar yana nuni zuwa ga hadisin da yake cewa idhashta iminane idhashta idhashta hada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa rishada fa akhfa falahu ajrani to kamar wannan abin yake nunawa yawwa sai yace wa in kana kharqun haddariku bi fadlati idan an sami wata baraka me yasa ya ambaci alkharqu saboda san ya kwatanta ta da mai saka kaga saka yarce take barkewa yace to in kana farkun idan an samu wata baraka a cikin wannan waka ta sa ma'ana kaga wani abu da kaga musu kuskure ne fadariku bi fadlatin to karuske shi da wato wani guziri min alhilmi na hakuri eh ma'ana ka mu'amalanci wannan kuskure nasa da hakuri ba da ainihin terere ba sai ce wali yuslihu man da da mikwala to amma wanda ya kyautata harshe zai iya gyara ba matsala eh ba za a ce huququ tabi mahfuzatun lin nashiri ko li mu'allafin shi ba ruwan shi wali yuslihu ya je ya gyara wannan kuskuren amma fa man da da mikwala wanda ya san ya kyautata harshe ma'ana malami ne ba ga magarin mutane ba yawwa eh sai wanda zai karamba ne eh eh dan almiqwal shine al-lisan eh ah saboda haka kuma tabbas ah in Allah ya sa mun zo gaba za ku ga istijanakat wanda Abu Shama ya a wajen baitutuka da dama kuma gaskiya an gani zaka yi lalle wannan tambayin nasa yayi kyau eh akwai gabobi da yawa wanda yayi istidraki gaskiya kuma dole ka diddala masa malliman da ya ce wanda yasa shi bai tasa eh to sai yace wa qul sadiqan laula al-wi'amu wa ruhuhu لطاح الأنام الكل في الخلف والكلا سيتي وقل صادقا nan wannan sadiqan zaka yi masa lirabi biyu ko dai wa qul qaulaka halata kaunika sadiqan ka faɗi duk abin da zaka faɗa a matsayin ka na mai faɗa gaskiya ko wa qul sadiqan kenan qaulan sadiqan ka faɗi magana ta gaskiya saboda aka ce wa ƙul sadiƙan ya ce launar wi'amu wa ruhuhu in ba don haɗin kai da fa'idarsa ba laɓahal anamul kullu da wato mutane ga baki ɗaya sun halaka filkulfi a wajen saɓani walƙila da kuma gaba da juna eh launar wi'amu wa ruhuhu in ban da haɗin in ba don haɗin kai da fa'idarsa ba laɓahal anamul kullu da duk ‘yan adam sun halaka filkulfi a wajen saɓani walƙila da kuma gaba da juna akwai wani masar da suke cewa laulal wi'amu laɓahal anam laulal wi'amu laɓahal anam in ba don haɗin kai ba ma'ana inda ba fahimta juna ce kowa yana kin juna zama zai iya yiwuwa da bai yarda da mahaifi mahaifi bai yarda da miji bai yarda da mata mata ba ta yarda da miji ba dan uwa bai yarda dan uwa ba makoci bai yarda sai rayuwa ba za ta yi ba to shine ce laulal wi'amu in ba dan hadin kai ba ruhuhu da amfanin sa la fahal anamul kullu duk yan adam sai sun halaka fil kulli wal ila a cikin sabani da kuma gaba da juna sai ce wa ish saliman sadaran wa an ghibatin fagib to haɓar hibar al-qudus an kamu gasala ai an kai ba a kai lissafin ba rabi muka ce za mu yi rana ita mu yi rabi ya ce wa ish saliman sadaran wa an ribatin fagib to haɗar hizarar kudusi an kamu gassala ya ce wa ish saliman sadaran karayu mai yalwar kirji mai lafiyayyen kirji ba gilli ba hasada ba keta ba ba ba wannan sadaran tamizi ne na salima sai ce wa an gibatin fagib a wajen giba kuma ka bace ai baka nan ka bace eh eh idan baka nan shine suka ce imma la gaibatul hissiya aw al ma'nawiyya gaiba ta zama hissiya kwata kwata baka wurin ko in abin ya fi karfin ka ba za ka yi barin wurin ba to ma'anawi suna yi kai gum ba za ka shiga ciki ba wato sai suka ce abin da ya sa duk a cikin laifuka bai ambace su ba sai giba saboda ita ce tafi zamowa matsala a wajen ɗaliban ilimi shi zai suke cewa algiba tufakiyatul qurra giba shine kayan marmarin ɗaliban ilimi nas'alullah salamatu lafiya akwai bishirul hafi bishirul hafi daga cikin zuhad yake cewa ɗaliban ilimi matsalar su guda biyu ce kuma ita ke halaka su ya ce da giba da girman kai waɗanda su suka fi muni kuma abinda ya faɗa zuwa za a haka ne wallahi nasu Allah salamata wa lafiya to saboda aka yi ta tuhabbar hizara al-qudusi tuhabbar hizara mafa'ulin thani ne tuhabbar anta ayyul mukhatab da yace wa ish saliman sadarin wa an gibatin fagib to in ka dabbaka wannan abin da ya faɗa ma'ana kan rayu da yalwataccen kirji ba gilli ba ta ba su da ba kaza sannan kuma kafa ku daga giba to to habdar hizar al-qudusi za a halarto da kai a kawo ka gida na tsarki hizar shine al-hazira kun san hazira shine shinge da ake kaman garke a killace dabbobi shine hizar shine al-hazira to za a kawo ka gida na tsarki shine aljanna an ka kana tsabtatacce tsarkakake mu gassalar abin wankewa fes Allah ka samu a cikinsu sai ya ce wa haza zamanu sabari la ilaha illallah mutumin da ya rasu 590 ya ce wa haza zamanu sabari wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na haƙuri mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatan min al-fada ya ce wannan lokacin haƙuri ne ku duba yanzu in za ka lissafa da suwar safa shekara wajen 800 kaga wajen 900 ko? wai ya rasu 590 yanzu inda za ka ce ka ce 600 ka cika 400 ga 400 800 ga 10 ga 42 52 da rasuwarsa yanzu 852 da rasuwarsa amma ke cewa haza zabanu sabari wannan lokacin haƙuri ne mallaka billati ka qabdin ala jamrin wa zai lamunce maka ka samu irin halin nan da manzon Allah ya faɗa ka qabdin ala jamrin kaman kana rike da garwashin wuta fatan juminal bala dan ka samu ka tsira daga bala'i ma'ana kamar yana fasara hadisin da yake cewa wato ya'ati alan nasi zamanu ma'anan hadisin al mutamassiku bi dinihi kal qabd ala jamra lokaci zai zo wa mutane wanda yake rika da addininsa gamgam to kamar ya kama garwa shi wuta to shine sai yake cewa hadha zamanu sabr wannan lokacin hakuri ne mallaka billati wa zai lamunce maka ma'ana ina ma an lamunce maka billati da samun wannan halin da zaka zama ka qabdun ala jamrin kaman ka rike garwashin wuta fatan jumin albala ya zama ka tsira daga ainihin bala'i a nan sai suka ce yana nufin in kai wannan za ka tsira a lahira ke duk bala'in lahira za ka tsira gare shi in kai zama cikin wannan to sai ce walau anna ainan sa'adat la tawakkafat yace walau anna ainan da a ce ido idan sa sa'adat da a ce ta taimaka la tawakkafat da latawakkafat saha'ibuha da gajimaranta sun yi mamakon ruwa ma'ana da idan su za ta taimaka masa ya yi ta kuka na tsoron Allah Allahu akbar ka gani a biddam idiman wa hutsala wato walau anna ainan sa'adat la tawaqqafat sa'ibuha biddam'i diman wa hutsala addim shine ruwa da zai dunga zuba yabi yabi yabi baya tsayawa hutsala kuma wanda yake zuwa da ƙarfi to ma'ana da yana nufin da ido za ta taimaka a ce ko da yaushe a cikin hawayen din tsoron Allah take in ta zubar da hawayen da yawa da yawa wani lokaci wani lokaci da zubar da kadan kadan kan dai a same da ta kafe ta bushe bawon Allah kuma kowa san haka yake mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai gudun duniya to sai ki ta walakinha an qaswatil qalbi qahatuha eh a wannan ai dole sai mun yi abin nan eh eh sai ce walakin naha wannan hadin zaka iya bata ma'ana biyu ko walakin nal ain ko walakin nal qissa sai zama damiru sha'an damiru qissa sai sai walakin naha sai dai ita idan an kasuwatil kalbi qahu a wannan farin da ido take bata hawaye kawai saboda bushewar zuciya ne eh sai yace fa ya bai'atal a'mari tamshi sabahalala sai sai fa ya bai'atal a'mari kaitan tozatuwar rayuwa tamshi take tafiya sabahalala banza ba fa'ida eh eh to lalle wato wai ba karatun kira'at wato kenan rayuwar da ba karatun kira'at ta tafi subhanallah Allah ya kiyaye saboda haka a a nan fayadiyat al-amari sun yi masa fasara biyu ko dai fayadiyat al-amari ita diyat al-amarin yake kira kaman ya hasarata ko kuma kace akwai takadiri ya kaumi ihzaru bai'atul amari ya ku mutane na ku guji tozartar da rayuwa tamshi sabahalalan wacce take tafiya sasakai ba fa'ida to yana ga sai mu tsaya anan wannan gaskiya wa'azi ne ba na wasa ba eh insha Allah rana ita sai mu kammala bi idan Allah malam naziru yadi ilaika yadi na miƙa hannuna zuwa gare ka ma'ana madattu yadi ilaika kenan takadirin ko yadi mamdudatin ilaika hannuna abin miƙa wani zuwa gare ka ma'ana kamar ya daga hannu yana addu'a ilaika ne sai ce minkal ayadi ni'imomi Allah daga gare ka suke tamudduha shine tutsiha kana bayar da ita ga wanda ka so ajirni ka tsare ni ka kiyaye ni ka kiyaye ni fala ajri bi jawrin ta yadda bazan yi tafiya da wani zalunci ba fa aqtala in fadi magana da bata dace ba ajirni ka kiyaye ni fala ajri yadda bazan yi tafiya bi jawrin da zalunci kaga ajirni fala ajri bi jawrin su uku kowane da ma'anarsa kuma kowane jimin ra'u jimin ra'u